الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci da muka muke gabatar da karatu a cikin alkur'ani mai girma dukkan ranar laraba wadda yau da izinin allah za mu ci gaba a cikin sura ta uku daga kan aya ta 149 zuwa ta 153 wannan ayoyi dukansu suna magana ne akan gazwaci badiri a gazwaci uhud yakin uhud da kuma abubuwan da suka faru a wannan yaki na uhud din har ayoyin baya ma da muka karanta dukkan sun yi magana ne a kai allah maɗaukakin sarki yake faɗa yake cewa ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ai amanu billahi wattaba'u rusula wa'anda suka yi imani da Allah kuma suka bi manzansa sau da kafa ba saba mar a dokokinsa ba Allah ya ce in tuti'u alladhina kafaru in har kuka yi biyayya a waɗanda suka kafirta suka ibin dokokin Allah da na manzansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace yardukum ala aqabikum ai yarji'ukum ila ma kuntum alaihi qabla al-islam min al-kufr za su dawo da ku farko za su dawo da ku kan turbar da kuke kai gabanin musulunci yazo shine na kafirci fatan qalbu khasirin sai ku koma kuna masu hasara da kun karbi musulunci amma yanzu sanadiyar biyayya a waɗanda ba musulmai ba sai su juyar da ku shi yasa a wasu ayoyin Allah maɗaukakin sarki yake cewa walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi millatahu ba yahude ko ba nasara kirista kenan ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi millatahu har sai ka bi irin milla irin kan addinin da suke kai shi yasa idan muka duba a tsari na mulki na ƙasar nan nagartaccen shugabanni wanda suka kafa ƙasar nan da suka ƙi bin turawa sau da ƙafa za mu ga cewa dukkan su yawanci kashe su aka yi amma yanzu duk irin ba ƙaramin imani ne da mutum da zai zama shugaba a ƙasar nan turawa ba su ginda ya doka bai ba shi yasa yawanci ake mulki za mu ga ba a lura da talaka me yasa saboda a tsarin su shine idan aka ba talaka ya ce koshi shi zai iya zaben shugaban da mi zai iya mar adalci in aka samar kwanciyar hankali zai iya zaben shugaban da zai mar adalci kuma ya mi ya yi addininsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi dai to amma da suka fahimci wannan sai suka ɗora mana shugabannin da za su iya juya su sannan kuma suka sa mana yunwa suka sa mana talauci sannan suka sa kuma muke yaƙar junan muke kashe junan dukkan wannan shari ne irin na bayahude da banasari amma yau da za mu miƙa wuya sau da ƙafa akan gare su to wallahi ba wani yaƙi a tsakaninmu da su yanzu mu duba mu ga ƙasashen larabawa na me yake faruwa ba wai suna yaƙansu ba ne wallahi mujarradar saboda aƙidarsu ba a'a suna yaƙansu ne saboda ƙarfi da suke da shi da kuma musulunci da suke tsaye a kai dan akwai wanda ya taɓa fitowa yake cewa shi mu ba ma damuwa da whether you are shi'i or sunni or waye whatever we are fight against islam ba damu su kai shi'a ne ko sunni ko ɗari'a kowa ba su suna yaƙi ne domin su kawar da musulunci amma allah maɗaukacin sarki ya riga ya faɗa yake cewa wallahu mutimmu nurihi walau kari hal kafiru wallahu yutimmu nurihi walau kari hal mushriku allah zai cika hasken addininsa ko da kafirai ba sa so ko da mushrikai ba sa so da haka mu sani wallahi idan muna biyayya a wa'annan miyagun tsinannin yahudawa da badasarawan wata ran za su mai da mu kan irin turbasu mu zo muna yarda da abin da suke kai na ƙarya ku zo har muna shirka ma Allah mu mutu muna masu hasara Allah ya tsare da mu Allah madaukakin sarki ya ce bala a ya ce bal a'a yadda lamarin yake Allahu maulakum Allah shine mai jibintar al'amuranku ai nasirukum faɗi'uhu shine wanda zai ba ku nasara to ku yi mashi biyayya shine wanda mi zai ba mu nasara to don haka a shi za mu yi wa biyayya wa huwa khairun nasirin kuma shine mafi alkhairin masu ba da nasara سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا Allah maɗaukakin sarki ya ce za mu jefa mai tsoro mai tsanani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta bima ashraku billahi saboda yin shirka da Allah maɗaukakin sarki da suka yi akan mi malam yunazzil bihi sultana akan abinda Allah maɗaukakin sarki bai saukar da mi wata hujja gare shi ba suna yin ibada ne ba tare da wata hujja daga Allah maɗaukakin sarki ba suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma ko inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun su sun sun inheritin din abun ne daga wurin iyayensu sun same suna yi sai suka ce to wannan shine addini shi kuma addini ba gado bane addini abu ne da manzon Allah ya zo Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzon sa tsira da amincin Allah su bata a gare shi sai ka tashi kai karatu ka san shi shine Allah madaukakin sarki ya ce to zai jefa tsoro mai tsanani a zukatan waɗannan wanda suka kafirta saboda mi saboda shirka da suka yi gare shi akan abin da ba su da hujja ai bi gairi burhani abin da ba su da hujja wa ma wahumun nar kuma idan sun mutu makoma su wuta ne wa bisa maswar zalimin aw wa bisa maqamuz zalimin kuma ta yi muni wata jahannama ta zamto mi makoma ko masauki ga wanda yake azzalimi saboda mi wanda ya shirka a wurare da yawa ana kiransa mi ya yi zalunci ne kamar yadda lukmanul hakim yake cewa ɗansa ya bunayya la tushrik billah yace ya kai ɗan ɗana kada ka yi shirka ma Allah inna shirka la zulmun azim lalle ita shirka zalunci ne mai girma to shi yasa anan ma Allah ya siffanta ya ce wa bi'sa maswaz zalimin kuma wutar jahannama ta yi muni ga makomar azzalimi ولقد صدقكم الله وعده أي ولقد نصركم الله وعده في غزوة أحد الله مدوكاكين سركي يتي حقيقة يامي ya cika muku alkawarinsa da mi ba ku nasara da yi a cikin yaƙin Uhud lokacin da aka fara yaƙin sahabbai sai suka ga ƙarancinsu amma suka ga suna ta cin nasara sai wannan abin a ayoyin baya mun karanta farkon isa da aka kawo sai ya sa musu wani abu a cikin ransu a dalilin wane ne ma da suka ga suna cin nasara an sa wasu sun zama su ne suke attackers a bayan duwatsu sun hana kowa shigowa gun da zai zo ya yaƙi mi ya yaƙi sabai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ga ana kashewa yahudawa sai suka yi kwaɗayin za a ebi ganima babu su shine suka gangaro manzo Allah na kiransu su dawo wasu wanda aka ba shugaban da aka ba su jiransu yana ku dawo ku dawo mu tare za su wannan suka ki dawowa har abin da ya faru ya faru to shine Allah madaukakin sarki yace ya cika muku alƙawarinsa iddahusunahum bi idni yace a yayin da kuke ta kashe kafirai da izininsa katilan shadida kisa mai tsanani hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka samu rauni raunin imani raunin tunani ya zo muku wata nazatun kuka yi kuma jayayya wasu suna mu tsaya wasu suna a'a mu je mu ce iban ganiman nan wasu suna mu tsaya to shi yasa Allah madaukakin sarki yace wata nazatun fil amri kuka yi jayayya a cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaitin sannan kuka saba ai wa asaitimur rasul kuka saba ma umarnin manzon Allah saboda ai kowa ya ajiye shi a bagiran da ya kamata ya tsaya min ba'di ma arakum ma tuhibbun ai bayan kun sami bayan an kun ga abin da kuke so bayan kun ga abin da kuke so na nasara da kuma ganima arakumun nasar fi awwal gazwa kun ga nasara a cikin farkon yakin to shine Allah madaukakin sarki yace minkum may yuridu dunya daga cikin ku ku sahabbai akwai wanda duniya suke so duniya suke so a wani lokacin yakin saboda mi suna son duniya ne domin su je su ɗebi ganima Allah ce wa minkum man yuridul akhirah daga cikin ku kuma akwai masu san aljanna masu san lahira su ne wanda suka tabbaci abun da aka ajiye su ba su saba ma umarnin manzon Allah ba ko da za a kashe su sai suka tsaya suka yi haƙuri da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم صرفكم عنهم liyabtaliyakum sannan Allah madaukakin sarki yace sannan sai ya juyar da ku ya juyar da fuskar ku zuwa ga abin da kuke so din liyabtaliyakum domin mi domin ya jarabce ku tunda bi dama akwai masu son duniya din na to sai Allah ya nuna musu abin da suke bukata da haka tunda ya nuna musu ya juyar da fuskokinsu da tunaninsu akai sai suka tafi gurin to shine Allah madaukakin sarki yace ya musu haka ne liyabtali hukum domin ya jarabce ku ai liyabtabira sabatikum wa ta'atikum lirrasul domin ya jarabce ku akan tabbatuwar ku abun da aka ajiye ku da tabbatuwar imanin ku wa ta'atikum da ko biyayyar ku lirrasul sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi sai Allah ya ce wa laqad afa ankum amma baya ga wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya muku afuwa saboda a wannan tafiyar da suka yi an sami zubar jini an sami rasa rayuka sosai har ta kai ga an an ji wa manzan Allah tsira da amincin Allah su bata a gare shi rauni a wannan tafiyar da suka yi manzan Allah ransa ya ɓaci ya yi fushi ya yi faɗa amma saboda shi bilmuminina ra'ufur rahim ne yana da taushi yana da tausayi ga mumini ya haƙura kuma ya ce su roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa laqad afa ankum haƙiƙa Allah ya muku afuwa ya yafe muku abin da kuka yi wallahu zu fadlin ala almu'minin kuma mu sani lalle shi Allah ma abocin falala ne ga muminai to aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki yake cewa iftusiduna kutina yayin da kuka yi tafiya mai nisa kuka yi nisa kuka bar mutane shine ai gunda suke ba sa kusa da mayaka su wa'annan wanda aka ajiye su a bayan dutse sun yi nisa da sauran sabai da suke gwabza yaƙi saboda mi sun tsaya a gunne dama domin mi su zamto su ne suke tarewa abokanan gaba da za su iya zagayewa su cutar da musulmai to Allah maɗaukakin sarki ya ce to e ka tuna ko ku tuna lokacin da kuka tafi ai e uzkuru waqata anna an kuntum fi gazwati uhud lokacin da kuka kasance a gazwa ta uhud tazhabuna ba'idan fi sa'id al-ard kun yi tafiya mai nisa akan ƙasa to wannan sai Allah maɗaukakin sarki ce wala talwuna ala ahadi Allah ya ce kada ku juya ku kalli kowa kada ku juya ku kalli kowa yana da ma'ana kada ku fuskanci wani don yana ba ku umarni kada ku kuma ku bi ra'ayin kowa saboda ga umarnin da manzon Allah ya ba ku da haka ko da a cikin ku ne ce ga abin da za ku yi to wala talwuna ala ahad kar ku juya ku yanki kowa war rasulu yad'ukum amma a yayin da kuka juya kuka sako daga umarninsa manzan Allah yana kiran ku ku dawo fi ukurakum yana kiran ku ayi min wara'ikum ta bayan ku kun juya kuna komawa manzan Allah yana ku dawo ku dawo ba ku dawo ba fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum sai Allah madaukakin sarki wannan saba wa umarni na manzan Allah da kuka yi sai ya sakan ya muku da wani kunci da raɗaɗi saboda mi saboda saba ma manzan Allah da aka yi shine wannan kashe-kashen rayin da aka yi da jejiyan ciwon da aka yi ta yi wa sahabbai tsira da amincin Allah sabbata a gare shi a gare su gaba ɗaya likai la tahzanu ala ma fatakum ya musu haka ne dan kada su yi bakin ciki akan abin da ya wuce musu min ganima na al- na ganima sun tafi neman ganima din kuma an zo ai far musu to wannan Allah ya ba da dama ko Allah ya mi ya rike nasararsa sai aka ci galaba a wannan ɗan lokacin a kansu saboda inda a ce da suka je ba su samu ganima ba ko ba su ji ciwo ba wani abu da ya same su mutu- za su ji bakin cikin me yasa muka bar wurin ko mun zo ba mu samu ganimar ba to amma yanzu bakin cikin ɗaya ne rasa rayuka da aka yi da kuma rauni da ya shiga jikinmu to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo min eh likai la tahzanu ala ma fatakum ay wala ma asabakum da kuma abin da ya same ku min alqatli na daga kashe kashen rayuka wallahu khabirun bima ta'malun ko mu sani lalle shi Allah ne ba da labari ne bima ta'maluna dangane da abin da muke aikatawa shine yace la yakfa alaihi shay'un min ahwali qulubikum babu wani abu da yake buya masa na daga halayyar zukatanmu wala amali jawarihikum hakanan ayyukan gabanmu dukkan abin da gaban mutane za su yi ba ma mutane ba duk wani abu na halitta abin da zai aikata a tunani ne a aikace ne da gabbai ko baki ne zai furta ko kallo wallahi allah maɗaukakin sarki ya sani saboda ya faɗa a wasu ayoyin yake cewa wala takunu fi sha'ni ba za ku zamto a cikin wani sha'ani ba wala wala tatlu minhu min qur'ani babu kuma wani abu da za ku karanta na alqur'ani wala ta'maluna min amalin babu wani aiki kuma da za ku yi illa kunna alaikum shuhudan face mun zamto masu gani ne masu shaida ne akan ku in tufiduna fi yayin da kuke kutsawa a cikin wannan aikin sai mutum ya sanya zai mu'amalanci Allah maɗaukakin sarki saboda mi shi Allah ko da yaushe yana tare da kai da iliminsa ba da zatinsa ba saboda ba wanda ya sanya zatin Allah yake amma ilimin Allah yana ko'ina in ka ce zatin Allah yana ko'ina bi ma'ana duk gunda ba a son abu na kirki halitta ta kirki ta je sai ka ce Allah yana wurin amma ka ce Allah yana wurin da iliminsa to ka tsarkake Allah maɗaukakin sarki ba ta jisimi ba ne ba an yi wa Allah gangan jiki ba ne yawanci dukkan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wallahu ma'akum za ku ga akwai al'ilmu a cikinta duk yawanci ayoyi na alƙur'ani da Allah ya nuna yana tare da kaza za ku ga al'ilmu ya fito na sani a ciki to shi yasa malaman tun daga magabatan farko suke fasar irin wani ayoyi wallahu ma'akum bi ilmi la bi zati saboda ya faɗa ce a rahman ala arshi stawa sun masawa ala arshi ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib yas'adu daga sa'ada ne abin da yake hauhawa sama to inda Allah yana ko ina in kai aiki ai Allah yana gun dauka zai yi kawai amma sai ya ce ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib ayyuka ai magana mai kyau suna tashi sama ne zuwa gare shi wal amalu salih kyawawan ayyuka kuma yarfa'u ay yarfa'u ilaihi suna daguwa ne zuwa gare shi a amincin man fi sama shin kun aminta ga wanda yake sama ay yursal alaikum hasiba ay yaksiba bikum al ard to inda Allah ba a sama yake ba za a ce wanda yake sama waye yake sama ar-rahmanu alal arshi sama da haka mu tsaya a iya abin da Allah ya ce ba za mu kore ba ko mu juya ma'ana a'a mu faɗi iya anan in ka ce mar kai fassawa imamu malik wani ya shigo ya tambaye shi ya ce arramanu alal arshi sawa fa kai fassawa ya ce Allah ya ce arramanu alal arshi sawa Allah arrahman Allah mai rama yana yana al'arshinsa ya daidaita akan al'arshinsa kuma al'arshi kuwa sani a sama ke to kai fassawa ta yaya daidaita imam mali ya kalle shi ya ce al'isawa ma'lum abinda ake nufi da isawa daidaito abu ne wanda kowa ya sani wa kaifa ta yaya allah ya daidaita ya ce majhul ba za ka iya siffanta abu ba sai ka san shi yanzu aka ce ma mutum ya zauna a sai amma irin kowane irin zama na mutum ka sani sai aka ce ma ganan wani abu ma ya zauna misali wata dabba ta zauna ka san wani irin zama take saboda ka san halittar sai aka ɗauko ma sunan wani abu wanda baka taɓa tunanin abun ba sai aka ce ma to wani abin shi ma ya zauna da farko tunani za ka yi to shi abin wani iri ne kafa biyu ne da shi ko hudu ne ko mai shanshani ne mai kafa dubu ko kuma jan ciki yake kamar maciji wani irin zama yake to baka sanya zatin Allah yake ba amma da yace istawa ala arshi ya daidaita akan al'arshinsa imani da shi wajibi shi yasa imam mali yace wa kaifa majhul kaifan ko majhuli abu ne wanda ba wanda ya sani yace wal imanu bihi wajib imani da hakan kuma wajibi ne sai yace a fitar mar da wannan a masallacin sa saboda wannan dan bid'a ne wata ran zai iya haddasa musiba da haka wannan shine karshen karatun mu abinda na faɗa daidai na roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada wanda ne kuskure kuma karancin sani ne na roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh